الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ميجرما a wannan rana ta hudu ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara shida, wanda ya yi daidai da lissafin nasara yau ashirin da ɗaya ga watan shida shekara ta sha biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratul nisa alarama ko zaka tuna mana inda zamu tashi
مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا
Allah madaukakin sarki
yana ci gaba da yi mana bayani akan ɗabi'a ta munafukai Qur'ani sai yace muzabzabin ay mutaraddidin wato su munafukai suna masu kai komo a ƙa'idar larabci an ce azzabzabatu shine al-ittirabu wa taraddudu wa tahayyuru idan aka samu ɗimuwa da rashin tabbas da kai komo da taraddudi sai a ce azabzabatu ina fata an fahimci wannan saboda haka muzabzabina ai mutaraddidin almutazabzibu shine almutaraddidu wato baina amraini idan mutum yana kai komo tsakanin abubuwa guda biyu sai a ce masa me sai a ce masa almutazabzibu wato yana son ƙauye kuma yana son birni ina fata an fahimci wannan shine muzabzabi na baina zalika wato su munafikai suna nan suna masu kai komo tsakanin nan da nan la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba sa tare da kafirai sannan su ba sa tare da wa ba sa tare da muminai me yasa ba sa tare da muminai saboda za a iya hada kai da su a cutar da islam wannan ya nuna ba cikin muminai suke ba me yasa kuma ba sa tare da kafirai domin suna la ilaha illallah kuma suna zuwa masallaci ana sallah da su kun ga nan ko ba za ka ce musu kafirai kai tsaye ba ina fata an fahimci wannan shine la ilaha ula'i wa la ilaha ula shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace masalul munafiq kashatil a'ir baina ganamaini yace misalin munafiki kaman akuya ce da ke kai komo tsakanin tumaki guda biyu nan ga gungun tumaki nan ga gungun tumaki ita kuma akuya ga ta a tsakiya sai ta je ta shiga cikin wa'annan tumakin sai ta gane ba jama'a ta bane sai ta kwana in ta dawo ta shiga nan sai ta gane nan ma dai bai dace da ita ba sai to haka munafiki yake ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya ce wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar to falan da lahu sabila wannan ba za ka iya samu hanyar da za ka shirye da shi ba Allah ka raba mu da bata Allah ka shirye da mu sai Allah ya ce mai a gaba alaramma يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين Why?
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا Wato harkar soyayya da ke eh a musulunci abu ne da yake da girma kwarai da gaske a islam ba ni ne zan zaɓi wa zan so ba ko wa zan ki ina fata an fahimci wannan soyayya da ƙiyayya a islam a babin aƙida suke ba suna babin ibada da mu'amala ne kawai ba wa zan so ko wa zan ki wannan dole in jira Allah madaukakin sarki shi zai faɗa min wa zan so wa zan ki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi zai gaya min wa zan kaunata sannan wa zan yi me sannan wa zan ki sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tattakizul kafirina kar ku kuskura ku rike kafirai awliya su zama majibinta lamurran ku min dunil mu'minin koma bayan masu imani ‘yan uwanku, kenan a musulunci, kafiri ya halatta kai mu'amala da shi, ya halatta kai hudda da shi, ku yi harkar kasuwa, ku yi kowace irin harka ta rayuwar duniya, ina fata an fahimci wannan. Amma ƙauna da soyayya wacce take fitowa daga asalin ƙoƙon zuciya, ita wannan haramun ne ba a ba kafiri sai musulmi ake ba. Wani zai ce to anan gurin musulunci ya tsananta, bai tsananta ba. Kun san me yasa bai tsananta ba? kashirin nan waye halice shi Allah wake bashi abinci Allah wake bashi ruwa ya sha to ya kafircewa Allah bai yarda da Allah ba a duk duniya akwai wanda Allah yake so kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya sama da ƙasa da mutane da mala'iku da aljanu babu wanda Allah ke kauna kamar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya turo shi ya zama rahama ga mutanen duniya shi ba wai musulmi kadai ke cin albarkacin sa ba qur'ani cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba ya kai Annabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wa sallam illa rahmatan sai domin ka zama rahama lil alamin ga talikai gaba daya saboda haka da mutum da aljani da mala'ika da tsuntsu da dabba da ƙwaro babu wanda bai ci albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba har jibrilu wannan ya ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kun san me yasa malaika jibrilu ya ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shedan sanda yake tare da mala'iku ya samu daraja daraja irin ta kololuwa haka ne amma daga baya zo ya halaka ya tabe ya zama dan wuta to duk matsayin da mala'ika jibrilu ya samu wajen ubangiji har yanzu hankalinsa ba a kwance yake ba bai gama samun natsuwa ba saboda ya ga irin daraja ta kololuwa da shaidan ya samu amma daga baya lalace yana jin tsoron kada shi ma wata rana Allah madaukin sarki ya jefa shi cikin wata jarabawa da zai sha tafi karfin cikinsa bai samu natsuwa ba sai da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata aya da Allah ya ce mutsa'in مطاع ثم أمين da Allah madaukin sarki yana maganar malamin da yake yake kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi wanda shine mala'ika Jibrilu sai Allah ya ce shi Jibrilu muta'in samma wato komanda ne da yake bada umarni ana masa biyayya a can cikin mala'iku inda yake ina fata an fahimci wannan muta'in wanda ake yi wa biyayya ne samma a can cikin mala'iku inda yake rayuwa bayan wannan kuma sai Allah ya ce amin sannan amintacce ne mala'ika jibril daga ran da ya ji Allah ya kira shi da amin a cikin wannan aya daga ranar ya samu natsuwa hankalinsa ya kwanta Allah ba zai kira shi da amin daga baya ya lalatar da shi ba kenan ya ci albarkaci ko bai ci albarkaci ba balle ni da kai me darajar mu islam shine darajar samu kafiri ya ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai ci ba ba domin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bannar da ake da Allah ya kife duniya kaga albarkacin kaza ga dangaru da yawa sun sha ruwan kasko kenan dabba ta ci albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata mata ta kama kuliya ta daure ta hana ta abinci ko bata bar kuliya ta tafi kiwo ba ta mutu manzon Allah yace ta tafi wutar jahannama saboda ta cutar da me ta cutar da dabba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay Allah ya shar'anta kyautatawa a duk abin da zaka yi a komai annabi har ya bada misali yace fa iza zabahatun fa ahsinu zabha ko ko dabba za ku yanka eh a kyautata yankan ya za yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka wasa wukar ka tai kaifi domin dabbar da zaka yanka wajen yanka ta a samu sauki ba tare da dabba ta sha mai ba ba tare da dabba ta sha wahala ba saboda haka a wasa wuka yayin da za a yanka mai yayin da za a yanka dabbar kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da hayyar da za a tausaya wa dabba amma duk da wannan kauna da Allah yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan rahama da ya zo da ita wacce duk duniya suka ci albarkaci kafir yana kaunar manzan Allah bai kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yo wanda bai kaunar Allah bai kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai karan kanka yana kaunar ka a matsayinka na mai imani wallahi bai kaunar ka bai bai bai kaunar ka in ka fi karfin sa ne a zauna lafiya duk ran da ya samu dama to alanan za ka gane hakikanin matsayinsa a nan Najeriya ka kalli jihohin Najeriya nan jihar Sokoto wake shugabanci a jihar musulmi ka taba jin an tsangwami kafiri ba ka taba ji ba zamfara wake shugabanci ka taba jin an cutar da kafiri kebi wake shugabanci ka taba jin an cutar da kafiri ba ka taba ji ba da inda musulmi ke shugabanci ba a cutar da kafiri saboda addinin musulunci bai da a cutar da shi ba amma filato wake shugabanci ya ba musulmi sun zauna lafiya je tambayi mutanen filato Allah kaɗai san adadin wayanda aka zubar da jinin su gari guda za a ce ba a daina zaman su aure musu tattara su inda dare musu da musulmi ne zai cutar da kafiri ba zai cutar da kafiri ba wannan ne dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya fito karara ya sanar da kai ya gaya maka ga hakikanin halinsa ga hakikanin ɗabi'arsa saboda haka Allah bai yarda ka riƙe shi masoyi ba amma ya yarda kai hudda da shi ya yadda kai mu'amala da shi mu'amala irin taku ta duniya ina fata an gane wannan wayannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da na faɗa muku kafiran duniya suke cewa in ana so a zauna lafiya sai an cire su daga cikin alkur'ani mai girma za mu yadda a cire su daga alkur'ani mai girma ba za mu yadda a cire ba saboda abin da Allah madaukin sarki ya faɗa ne babu mai iya canjawa shi yasa ake takura kasashen musulmai sai sun cire irin wayannan ayoyin daga cikin syllabus na me na ainihin makarantunsu sai an yi haka yanzu ku kalla ku ga abubuwan da suke faruwa a duniya wannan ya isa ya fito karara a gare ku a bosnia da aka samu rigima tsakanin musulmai da wayanda ba musulmai ba wani irin ta'addanci ne ba yi wa musulmai ba da aka fi karfin su banda Allah babu wanda ya sani mata nawa sabiyawa suka yi wa tade jarirai nawa aka yanka yanzu da haka magana da nake da ko mutum ya je burma burma ne sunan kasar ko nan wajen indiya nan ya ake yi wa musulmai ya ake wa yara ƙanana kuna shiga intanet kuna ganin hotunan da ake ta posting musulmai suna ta neman addu'a za a tara yara ƙanana jarirai kamar yaro ɗari uku yadda ake yankan kuɓewa haka za a rinka ɗora su akan dutse ana sa wuƙa ana yanke kawunan su yara za ka ga an kwantar da su ana feda cikin su ana fidda kayan cikin su saboda zuciya ta wa zuciya ta kaji zuciya ta wanda ba musulmi ba. musulmi musulunci ya yi da kai wa kafiri haka musulunci shi ya fara zuwa da dokar yaki tun kamin a yi yarjejeniyar Janiba da sama da shekara dubu musulunci ya ce in an je wajen yaƙi ba a yadda a kashe tsoho ba ba a yadda a kashe tsohuwa ba ba a yadda a kashe yaro ƙarami ba ba a yadda a kashe malamin addini da ya tare wajen bautar sai yana bautar Allah ba musulunci ya ce ba a yadda a kashe shi ba ba a yadda a kashe dabbobin kafirai da basu ji ba basu gani ba ba a yadda a kona gonakinsu ko a kona dukiyarsu ba ba a yadda a kona coci ba ba a yadda a kona sauma'a inda cocin Yahudawa inda suke bauta ba inda kafiri ke bautarsa ba a yadda a taba ba malamin da ke koya masa addini in ya tare wajen bauta ba a yadda a kashe shi ba ba kashe mata ba kashe yara ƙanana wannan addinin musulunci ya zo da wannan ƙa'ida sama da shekara dubu ɗaya ɗari hudu da suka wuce a lokacin ba a san za a kafa janiba ma balantana a je a yarjejeniyar janiba kenan islam shi ya zo da ƙa'idoji dalla dalla ta yadda musulmi ba a yadda ya ba ba a yadda ya cutar da wanda ba musulmi ba to shi wanda ba musulmi ba bai da wannan dokar bai da wannan ka'idar saboda haka duk abin da kwakwalwarsa ta gaya maka shine zai ina fata an fahimci wannan wani zai ce to ga musulmai nan suna kashe mutane ba su je ba su gani ba na'am ana iya samun musulmi ya dauki makami yana kashe wanda bai ji ba bai gani ba to amma ku sani ba musulunci ya sa shi ba ba wa ya sa shi ba ba musulunci ya sa shi ba ba da sunan musulunci yayi ba ba yawon musulunci a ciki musulunci bai da ruwa bai da tsaki ko musulunci ya ce bai yadda ba abinda wanda musulmi yayi ya saba wa dokan musulunci ne ya je ya aikata abin da ya ga dama ya ta'addanci in an tashi zargi a zarge shi kar a zargi islam shi islam in zaka masa hukunci duba me ya faɗa a qur'ani in zaka hukunta islam duba me ya faɗa a sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka zargi islam kalli rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabin da yazo ya karantar da addinin ya rayu anan ne za ka gane musulunci in musulmi ya je ya zina ba za ka ce musulunci ne ya karantar ba in musulmi ya sha giya ba musulunci ya sa shi ba in ya kisan kai ba musulunci ya sa shi ba in ya luwadi ba musulunci ya sa shi ba in ya sata ba musulunci ya sa shi ba haka in ya je ya ta'addanci islam ya sa shi ba islam ya sa shi ba islam ya yi condemning abin da ya aikata ya ce bai da shi ba haka su ma wayanda ba musulmai ba in mun ce duk abin da wanda ba musulmi ya aikata ba da shi za mu hukunta su za a zauna lafiya a duniya ba za a zauna lafiya a duniya ba kuma in ka kalli tarihin duniya wayanda ba musulmai ba sun fi yin kisan kai da zubar da jini fiye da musulmai yakin duniya na daya suwa suka yi shi musulmai ne ko kafirai ne mutum miliyan nawa aka shi yakin duniya na biyu suwa suka yi shi musulmai ne ko kafirai kafirai ne suka kashe kansu da kansu mutum miliyan nawa aka shi hitila musulmi ne ko kafiri ne mutum miliyan nawa hitila ya kashe eh suwa ne ne suka je suka jefa bomb a Hiroshima da Nagasaki a ƙasar Japan musulmai ne suka jefa ko kiristoci ne suka jefa su ne suka jefa a Hiroshima bom lokacin da aka sako bom ɗin daga cikin sararin samaniya da ya faɗo ƙasa nauyin bom ɗin kawai in ka ji ton nawa nauyin bom ɗin zai baka mamaki wata irin ƙura da wani irin baƙin hayaƙi da ya firnike a sararin samaniya sai da ya zama ka ɗaga hannu a cikin garin ba ka iya ganin tafin hannunka. banda Allah ba wanda ya san adadin gawar da aka ɗiba ana wannan bata gama ba suka sake jefa wani bomb ɗin musulmai ne suka yi suwaye suka yi waɗanda ba musulmai bane ina fata an fahimci wannan ya ku bayin Allah saboda haka duk dokar da kaga musulunci ya sa ko ka'idar da ya sa ya sa ta ne bisa adalci babu zalunci a cikin ta Allah mun gode maka da ka bamu wannan addini mai tsafta Allah ya ce a to ku da za ku rike wanda ba musulmi ba a matsayin masoyi Allah ya ce a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ne ku da kanku ku sanya wa Allah hujjar da zai babbaka ku saboda ita a ranar tashin alkiyama ku da kanku kuke so ku ba Allah hujjar babbaka ku a lahira a turiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ne ku sanya wa Allah wata hujja bayyananniya da ku da kanku kuka ba Allah wannan hujja wacce da ita zai azabtar da ku a ranar tashin alkiyama saboda ya kafa muku doka amma kun zo kun saba dokar Allah ka ba mu ikon yi wa dokokinka biyayya sai Allah ya ce mai a gaba da rama
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا Allah ya ce innal munafiqina lalle munafiqai fi darkil asfali minan nar wato aljannatu darajat wan naru darakat wato ita aljanna tana da upstairs ne ina fata an gane wannan shi ake cewa darajat amma ita kuma wuta tana da downstairs ne ita gidan ƙasa gidan ƙasa ne ita wuta ƙasa ta ɗaya ƙasa ta biyu haka haka haka abin nan ita kuma aljanna sama ta ɗaya sama ta biyu ita kuma yadda aljanna take kenan to su kafirai wato su munafikai sai Allah ya ce innal munafiqin lalle su munafikai fi darakil asfali minan nar a daraki na ƙasa gaba ɗaya na wutar jahannama Allah yake nan zai sa su wannan ne daraki na ƙasa gaba ɗaya malamai suka ce ita ce hawiya ita ce ina hawiya dama akwai hawa na farko a shine jahannama jahannama shine hawa hawa na farko ita jahannama wato ita ce capital shi yasa duka wayannan darakat da ake da su guda bakwai kana iya kiran su jahannama gaba ɗayan su saboda jahannama ita ce me ita ce capital saboda haka saboda kowace wuta kana iya kiranta da jahannama to ita ce take mataki na farko qur'ani mai girma ya ambace ta aurare da dama a baya Allah madaukin sarki ya ce inna allaha jami'ul munafiqina إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا kun ga anan Allah ya ce inna Allah lalle Allah jami'ul munafiqina mai tara munafikai ne wal kafirina da kafirai fi jahannama a cikin wutar jahannama jami'a gaba ɗayan su kun ga nan gurin an ambaci kalmar me an ambaci kalmar jahannama wani wurin Allah ya ce innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakun Allahu liyaghfira lahum إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا to kai su إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا wani ya ce inna jahannama kanat إن جهنم كانت مرصادا kana karanta alqur'ani da girma za ka ga Allah ya ambaci jahannama jahannama to ita ce mataki na farko Allah hanyar da ake bi a je jahannama ma karka bari mu santa ranar tashin alkiyama to daga jahannama daga nan in ka ƙara ƙasa sai daraki na biyu daraki na biyu ita ce wutar laza da Allah ya ce kalla innaha
كلا إنها لظى jahannama نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا wato ita ita ita jahannama an kira kira ta da jahannama saboda takan tinkari dan adam gadan gadan ne kana tinkaro ta innaha tuhajib kana tinkaro ta ita ma tana tinkarar ta ita matsalar take ne ita ba ta jira sai kai so to ita kuma laza wato takan takan sabula fara dan adam ne ita jannama take gasawa ita ba ta kora dan adam da me da fatarsa in aka sa dan adam a wutar laza fatar jikinsa za ta fara salubewa sai ya koma jajawur ba fata sannan ta ci gaba da gasa shi ita laza kenan kuma za ta fara tayewa daga goshi ne ta taye fatar kai ta ɗaye haka za ta ɗaye fatar dan adam kamin ta fara babbaka shi kuma qur'ani yace ta da umar adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa duk wanda ya juya wa'azi baya aka mar wa'azi ya kauda kai ya juya baya ya ki imani wa jama'a ya tara kuɗi fa'awa ya kulla kayansa bai taimakon addini akwai su ko babu ƴan kam kam kam kam kam to shi ma bai ci ba balle ya taimaki wani matan shi ma ba su ce Allah ya sa albarka ba ƴaƴa ma ba su ce Allah ya sa albarka ba balle makwabta balle talakawa anguwa balle marayun gari kai Allah ka raba mu da wannan bala'i to jama'a fa au'a ko to laza an gane wannan to daga laza in ka ƙara ƙasa sai huɗama sai me sai huɗama ita wutar huɗama ita kuma tana karere kasusuwan dan adam ne in an jefa dan adam a ciki zaka ji tana tana zaka rinka ji karar kashin sa rukukur yana kakkarewa saboda bala'inta Allah ya ce kalla la yumbazanna كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة to ku ji ta wannan Allah ya ce la yun bazan da fil ba wani ne Allah yake cewa da sannu za mu jefa shi cikin wutar hudama in ji Allah Allah da kansa ya ce wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai abin da ake cewa wutar hudama wato an faɗi wannan ta'aziman li sha'aniha saboda a nuna girman lamarinta Allah ya ce narul lahil muqada wuta ce ta Allah wacce kullun hura ta ake saboda haka bala'in ta kullun karuwa yake Allah ka raba mu da shiga wutar hudama to amma kun san wa za a jefa a ciki ba mu farkon sura al-rama ويل لكل همزة لمزة nabi me الذي جمع مالا وعدده to je fashi يحسب أن ماله أخلده to kai shi كلا لينبذن في الحطمة
allazi jama'a malan wanda ya tara kuɗi wa addada ya kirga kayan sai kulle account bai taimako addini bai taimakon kowa ashe masu kuɗi da yawa ruwa na iya kai su wuta Allah ka raba mu da da ruwa ruwa bala'i ce. shi yasa malamai suka ce idan zaka je aljanna kana da bukatan passport shine imani to bayan wannan kana da bukatan visa visa shine ciyar da dukiyarka wajen taimakon addini idan kana son tafiya wutar jahannama kana da bukatan passport dan ba kasar ku bace eh ko kasar ku ce kana da bukatan passport me passport din kafirci bayan ka samu passport kuma sai ka samu visa me visa yi wa addini rowa wani bai da passport din ma amma ya samu visa Allah ya tsare Allah ka raba mu da shiga wutar hudama to idan ka ƙara ƙasa ita ce to daga nan idan ka ƙara ƙasa da hudama sai ka samu sa'ira wutar sa'ira Allah ka raba mu da shiga wutar sa'ira Allah madaukin sarki wato yake ainihin wato magana da ainihin yake faɗin yadda al'umma za su kasance cikin wuta a lahira idan wutar ta ɗallafa sai Allah ya ce kullama kabat كلما خبت زدناهم سعيرا wani wuri yace inna shaytana lakum aduwwun إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا saboda me إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير Allah ka raba mu da shiga wutar sayyid
Allah ya ce kullama kabatu wutar jahannama in aka sanya dan adam idan ta dan fara labawa Allah ya ce zidnahum sa'ira sai mu ƙara ƙara hura ta a ƙara ƙara hura ta ita wutar sa'ira kullun hura ta ake yi shi yasa malamai suka ce ita bala'in ta kullun karuwa yake bala'in jiya yafi na shekaran jiya na yau yafi na jiya na gobe yafi na yau na jibi yafi na gobe na gobe yafi na jibi na gata yafi na na citta ya fi na gata na masoro ya fi na citta na kimba ya fi na masoro na tazargade kullum mala'i karuwa shi shi ne zinnahum sa'ira kenan sai sa Allah ce inna shaytana lakum aduwwun lalle shaytan abokin gaban ku ne inji Allah fattake zuhu aduwa ku rike shi shi ba abokin gaba sai Allah ce inna ma yad'u hizbahu shi shaytan yana kiran jama'a sa ne li yakunu min ashabi sa'ir domin su zama abokan wutar sa'ira Allah ka raba mu da zama abokan wuta ka san aboki shine wanda in ana neman ka aje wajen shi ko in shi yake nema fa a tambayi inda kake to haka suke da wutar sa'ira in kana tambayar labarin su je ka sa'ira zaka same su idan kana tambayar hanyar sa'ira tambayi ta inda aka wuce da su zaka samu sa'ira a wurin shi yasa aka kira su da ashabu sa'ir wato saboda suna lizimtar ta ba su rabuwa da ita to daga sa'ira in ka ƙara yin ƙasa sai wutar sakara kenan sai wutar me da Allah ya ce sa usulihi
سأصليه سقر وما أدراك ما سقر ya take لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر Allah ya ce sa uslihi da sannu zan kona shi sakara a wutar sakara inji Allah
wa ma adraka ma sakar me yasa da kai abin da yake cewa sakar inji Allah an faɗi wannan saboda nuna girmanta Allah ya ce ita matsalar ta latubki in ta fara babba kaɗan adam ba ta rage komi ita cinye du kenan wutar sakara ita ce cinye du ita in ta fara kona ka sai ta yi ƙurmus latubki ba ta ragewa wa latazar ba ta bari kuma sai ta kone ta babbake Allah ya ce a sake dawo da kai ta ci gaba da kuma konawa ba za a daina dawo da kai ba ita kuma la tuki wala taza Allah ka raba mu da wannan bala'i ina jikin dan adam mai tsoka da dama zai iya daukan wannan azaba lawahatun Allah ya ce mai naci ce naci ne da ita kai Allah ka tsare mu to daga sakar idan ka ƙara yin ƙasa sai wutar jahim ita jahim an kira ta da jahim saboda tana da manya-manyan garwashin wuta ne tana da me tana da ainihin wato manya-manyan wato ainihin wato garwashin wuta garwashin wuta a cikin wutar jahim wato manya-manya ne amma haka suke tartsatsi suna fadawa kan yan wuta Allah ka raba mu da shiga wutar jahim Allah madaukakin sarki ya ce alhakumu takasur ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allah madauki sarki ta haku ta kasu ai a takasuru alhaku abin da ya shagaltar da ku shine a tara ko a tara kuɗi a tara motoci a tara gidaje a tara mata a tara a tara a tara to wannan alhakum shine wanda ya shagaltar da ku a duniya me yake shagaltar da mutane a duniya a tara ko a tara matsayi a tara mukami a tara a takasur kenan da da dama ba kushi yake ba law anna li ibni adama wadiyan min zahabin la habba an yakuna lahu wadiyan da dan adam zai samu tafki na zinari sai ya je ina ma guda biyu ne ko da zai samu guda biyu lafta ga salisan sai ina ma sun kai guda uku sai za za ga yana tafiya da ƙafa ko keke bai da shi sai ya samu mashin daga ran da ya samu mashin to burin sai ya tashi daga mashin ya koma mota da an ce Allah ya maka ni'ima ce ina ni'ima take yadda nake ta fama da wannan kajaga Allah dai ya ba mu mota ko ƴan golf 3 da fara kafa yake tafiya shi ne ba zai taɓa godewa Allah ba da Allah zai bashi gulfiri din ran da ya fara samun ta ranar zai ji bata yi ba sai ce haba wannan ai wahala ce ina ma ko eh nisi a samu yana samu kuma sai sai sai ji kai har yanzu dai ai a baye ina ma dai a ce ko yar wata ko wata end of discussion in ya same ta kuma ba a zo end din ba sai ce ina ma dai discussion continue tsarin kenan shi yasa kullun ka kalli na ƙasa da kai wannan zai saka gode wa Allah kana gidan haya kana iya biya karka kalli wanda ke da gidan shi na kai shi kalli wanda yake gidan hayan ya gagara biya an kore shi za a gode wa Allah ko za a gode wa Allah ba amma idan ka kalli wanda shi nashi ne na kanshi sai ka ce ai mu wahalar banza muke ji duk abin da muka tara a kudin haya yake tafiya to amma idan ka kalli wanda shi an yi ta baba ya zagayo inda ta zagayo ba su haɗu ba shi da mai gidan hayan ba barbara ya ce da ya buya. karshe aka zo aka tattara kayansa aka watso waje kaga in ka zo gani sai ka ce Allahu akbar Allah mun gode maka mu da ka ba mu dama har muna iya biya ya Allah Allah ka mana ni'ima mun gode to nan ne ake sa ran da Allah ya baka sai ka gode in ba haka ba ran da Allah ya baka naka na kan ma sai ka kalli gidan wani yafi naka sai ka ji naka ka tsane shi shi yasa aka samu attakasu Allah ya ce ita ce take hatta zurtumul maqabir har ko ka kai wa makabarta ziyara me ake nufi da kai wa makabarta ziyara shine ka mutu aka binne ka a kabari dan Allah wanda ya mutu aka binne shi kabari ziyara ya je ko ya je kenan yanzu wanda aka binne shi a kabari kamar shekara dubu biyar da suka wuce yanzu shekara sa dubu biyar a kabari amma in aka kwatanta da zaman da zai yi a wuta ko aljanna wannan ziyara ce kawai is just a courtesy visit kamar ka kai wa gwamna ziyara ne protocol suna cewa ku yi sauri ba ku kadai bane awa daya aka baku to duk shekarun da za ka yi a kabari in an kwatanta da zaman da za ka yi a wuta ko aljanna kamar irin wannan ne shi yasa ita duniya kan aka ce kawai ka zama ka annaka garib a abiri sabi ka zama kamar mai tsallaka kwalta yanzu kwalta da ke da hada-hadan motoci in za ka tsallaka ya za ka yi in ka kalli nan ka kalli nan sai ka kaka sai ka dace hulaka ka danna da gudu to ita duniya kan yadda aka ake so ka dauke ta kenan kai ko da rashin hankali wai ka gina sabon gida ka tare wai kana ba da labari ya ai na tare a permanent house permanent house wai ga maka is permanent it is just temporary yau da raka aka yi aka ce maka permanent secretary wai zaka jana ce mutum permanent secretary yana ansawa wai ya amin promotion zana zama permanent secretary secretary dindindi wai ga maka akwai dindindi da akwai dindindi zaka shiga office din ba sai da wani ya fita ba ko akwai office din da da ba wani empty ne sai da wani ya fita ka shigo to da dindindin ne shi na wancan din yana nan dindindin ya za a yi ka shigo dindindin gidan wa ga mai yan malfa ma ya tattara kayansa ya koma ƙauye su kai kana nan kana wani da rashin hankali ka zo kana ce mana wani dindindin an gane ta zubtu mu makamin Allah ya ce kalla sofa ta alamu a'a hadasanu za ku sani Allah ya ce sun makalla taufa ta'alim an sake maimaitawa don a nuna maka magana akwai abin tsoro a ciki Allah ya ce kalla law ta'lamuna ilmal yaqin da kuna da ilimi ilimi na yaqini la tarawunnal jahim Allah ya ce da za ku ga wutar jahim wutar jahim da za ku ganta kai Allah ka raba mu da bala'in wutar jahim in ka ji ana ubangiji ne kansa yake cewa da za ka ganta wanda shi ya halice ta wallahi daga nan za ku gane maganar ba wasa ba ce to daga wutar jahim to daga nan idan ka wuce sai ta ƙarshe hawiya ke da hawiya ita ko daɗin suna ba ta da shi ha to wuya ke shi a ciki ba daɗi ake ji ba ita ce Allah ya ce fa ummuhu
القارعة aha ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه Allah ya sa muna cikin فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه to kai shi فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Allah ya ce fa ummuhu hawiya
uwarsa wacce za ta rene shi a ranar ita ce hawiya Allah ka raba mu da shiga hawiya shi yasa duk wanda ya mutu yanzu to wayanda suka riga shi mutuwa masu imani Allah zai hada su a rayuwa ta barzaku a rayuwa ta me ta barzaku kuma za su rinka magana da juna suna tambaye juna ku duba kitabun ruhu na Allama Ibn Qayyim al-Jawziya ce suna tambaye sa ina wane ce yana nan lafiya kalau ina ala ramma ana nana ta karanta Qur'ani mai girma ina wane can sai su tambaya ina wane sai ta ya riga ni mutuwa ya riga ga mutuwa ba ku haɗu da shi ba ba mu haɗu da shi ba to sun gane dan wuta ne tunda dan wuta ne Allah ba zai bari su haɗu ba sai su shiru sai ce yaya sai su ce zuhiba bihi ila ummihi alhawiya fa bi'satil murabbiya an kai shi wajen uwarsa hawiya Allah wadan wannan mai reno a ce hawiya ce za ta rene ka a lahira ita hawiya ita ce can ƙasa to nan ne za a sa munafikai da aka ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar malamai suka ce su fir'auna nan za a kai su domin qur'ani ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan النار يعرضون عليها غدوا وعشيا wa yauma ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب wato fir'auna da mutanensa tun anan tun suna rayuwa ta barzahu za a rinka bijiro musu da wuta safiya da maraice da wannan ne malamai suka ce wannan aina daga cikin ayoyin da suka tabbatar da azabar kabari domin aka ce annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya ai yanzu a nan duniya ne ake da guduwan ko da ashiya yanzu ne ake da safiya da maraice idan kiyama ta tsaya akwai safiya da maraice ba safiya da maraice kenan tun nan tun wannan duniya bata tashi ba za a fara bijiro musu da wuta safiya da maraice to a cikin kabari kenan a ina a cikin kabari sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya kuma kun ga ya tabbata wannan a kabari aka yi Allah ya ce adkilu ala fir'auna ku shigar da fir'auna da jama'arsa ashaddal azab mafi tsananin azaba malamai suka ce shine darakil asfali minan nar kenan munafiki za a hada shi da suwa da su fir'auna shine ma'ana inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a mun ce ita kalmar jahannama da yake nan ne capital duk sauran wutan ma ana iya kiranta da me ana kiranta da jahannama to anan an kira jahannama ana nufin addarakil asfal ne inda za a sa munafikai ya zurfin sa yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna sakratal azima la tulqa min shafiri jahannam tahawi fiha saba'ina aman la tuzi ila qarariha manzon Allah yace dutsi mai girma kun san dutsi gwargwadon girman sa shine saurin sa idan an jefo shi daga sama yanzu idan aka shiga jirgin sama aka nausa sararin samaniya sai aka jefo duwatsu guda biyu ɗaya dutsen girman sa bai wuce dunkulan hannu ba ɗaya dutsen girman sa ya kai girman masallacin nan wanda zai fara isuwa wanda ya kai girman masallacin nan shi zai fara isuwa saboda girman sa da nauyin sa yafi gudu to a samu dutse mai girma mai nauyi sai a tunkuɗo shi daga bakin gabar wutar jahannama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan wannan dutse ya gangaro ya fara gudu sai yayi shekara 70 bai kai karshe ba shekara nawa 70 inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin wannan dutse ya kai karshen wutar jahannama to yaya zurfin wutar jahannama yake shi yasa sai na Umar yake cewa aksiru min zikirin na ku yawaita tuna wutar jahannama za ta sa wani laifin ku gyara yace fa inna harraha shadid wa qaraha ba'id wa maqami'aha hadid yace domin ita wannan wuta zafin ta mai tsanani ne sannan zurfin sa zurfin ta mai nisa ne inji sayyidina Umar saboda sayyidina Umar ya san wannan hadisin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wa qaraha ba'id sannan gudumar da ake dukan yan wuta da ita guduma ce ta ƙarfe malamai suka ce adrakil asfar minan nar suka ce fiha tawabitun min hadid muqaffala akwai akwatuna akwatuna na bakin ƙarfe kuma suna da kwado da ake rufewa kowane ɗaya daga cikin munafukai ko kafirai da za a sa a darkal asfal tunda babu nan da za a fiddo shi to sai a samu akwati na bakin ƙarfe akwatin kuma na wuta sai a sanya shi a ciki sai a kulle sannan a bashi cikin wuta a wutan ma ba za a bashi haka yana yawo ba a akwati za a kulle shi sannan a ji shi a cikin wuta Allah ka raba mu da zuwa a darkil atfal Allah ya ce duk wanda aka kai shi wannan wuri falan ji da lahu nasira ba mai iya taimakon shi inji Allah an gama Allah ka sa ba ma ciki Allah ka raba mu da sharrin kafirci Allah ka raba mu da sharrin munafirci wa ake cewa munafiki shine wanda ya bayyanar da musulunci ya boye mai ya boye kafirci a cikin zuciyarsa amma akwai laifufukan da annabi ya ambace su da munafurci saboda tsoritarwa saboda me tsoritarwa don a tsoritar da al'umma to ka iya ka hatta wa'annan ƙananan ƙananan siffofi na munafurci da manzon Allah ya ambata saboda tsoratarwa mu yi kokari mu kaurace musu saboda mu samu tsira a lahira suna nan da yawa eh daga cikin irin su akwai ƙarya idza hadasa kazaba yi kokari harshen kai zama baya ƙarya akwai saba alƙawari wa iza wa'ada akhlafa akwai a baka amana ka ci wa iza tumina kana akwai idan ana jayayya da kai ba irin sharrin da ba za ka yi wa abokin jayayya ba irin yadda yan siyasa suke yi in dai ba jam'iyyar ku ɗaya ba to babu sharrin da ba zai iya maka ba ko shi wannan duk siyasa ne kamfen ne ba matsala wa iza ka sama fajara wannan duka sifofi ne na munafurci kai hatta ka je wajen gwamna ko wani babban mutum ka masa faranci ka masa kalmomi masu daɗi bayan ka fito kuma ana ɗan tattaunawa ka ce kai da Allah ku rabu da shi sai ka faɗi kuma suka amma da ka je gaban shi ka faɗi sukar me ka faɗa yabo kai wasu sun ce wa Abdullahi dan Umar muka shiga wajen sarakunan mu in mun shiga sai mu faɗi maganganu daban in muka fito waje kuma sai mu rinka tattaunawa sai mu rinka faɗin sabanin abin da muka faɗa san da muke gaban su Abdullahi dan Umar ya ce a zamanin manzon Allah wannan duk muna kirga shi cikin munafurci to zai siyasa nawa ne ba munafukai ba in ya je gaban gwamna duk kalma mai daɗi babu wacce ba zai gaya mashi ba amma da ya fito waje kuma sai faɗi me sai ya faɗi suka in ya je gaban minista ko sanata ko ɗan majalisa ya yi fadanci amma in ya fito waje kuma sai ya faɗi aibinsa alhali ya je gabansa da gaya masa aibin don ya gyara ba da ya je gabansa fadanci ya faɗa masa kalmomi masu daɗi domin ya samu ya gurgura amma da ya fito yanzu kuma sai ke faɗin kalmomi waɗanda ba masu kyau ba waɗannan duka alama ce na munafurci duk irin wannan mai kokari mu tsallake domin mu tsira a lahira Allah ka ba mu ikon tsira daga dukkan sifofi na munafurci sai Allah ya ce mai a gaba larama
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما malamai suka ce su ba wato kashi-kashi ne a wajen wahalata a wajen wahalata tuba daga sabo tana da wahala amma tuba daga bid'a ta fi tuba daga sabo wahala ina fata mun fahimci wannan mazinaci da ya saba da zina kamar wa'azi ya tuba ya daina aishi ne jajawur amma duk da haka akwai saukin ya tuba fiye da wanda yake bid'a kamar wa'azi ya daina kun san dalili saboda shi wanda yake sabo ya yadda abin da yake aikatawa laifi ne akwai mazinacin da bai da zina laifi bane akwai mai shan giya da bai da shan giya laifi bane in kamar wa'azi sai da ce to Allah ya shirye mu wallahi abin da mu ma zai mana jaraba muna so mu tuba abin da ya ga nan a taimake mu da da addu'a Allah ya sa mu tuba kaga wannan akwai zamanin ya tuba tunda ya yadda abin da yake laifi ne to amma shi dan bid'a fa shi dan kazo zaka yi masa wa'azi ma bala'i za ku yi ciwo maka zai kana so ka raba shi da hanyar Annabi Muhammadu bayan yayi wa Allah zanga-zanga yayi yayi ayaga da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu gani ma yake akwai ladan da Allah zai kirga ya bashi shi yasa dan bid'a ke da wahalar sha'ani kai ta bugawa kai ta bugawa yace oho mu dai muna nan eh wannan hanya kabirin an kabirin eh dama wayannan wahabiyawa ne makiya manzo shi shi ne masoyin wa alhali shi ne mai fara da manzo kun gane matsalar to tuba daga bid'a kuma yafi sauki akan tuba daga munafurci ƙara a baka ‘yan bid'a guda hamsin ka musuluntar da su akan a baka munafiki guda ɗaya sai ana so ka gyara shi shi ya fi kowa wahala kun san me yasa ya fi kowa wahala saboda ɗan bid'a na ya fitowa kan hanya ya bid'a tashi ko bai fitowa kan hanya yi ga su nan muna gani to shi munafiki shi bai yadda ma tukunna ka san yana laifin ba balle ka masa wa'azi shi bai yadda ma tukunna yana yi ba kuma ba zai yadda yayi yadda kai zaka gane ba shi abin da yake so ya nuna maka ya fi ka tsoron Allah ya fi ka kusa da Allah amma kuma shi matsala ne wa Islam to shi yasa da aka zo wajen tuban munafiki aka sa sharuɗa da yawa Qur'ani daga bakar hannasi babu inda aka sa wa mai tuba sharuɗa haka sai munafiki ko kalli sharuɗa illal ladzina tabu ko wa aslahu wa atasamu billahi ya kare wa akala sudinahum lillahi an sa sharɗi guda nawa illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba bayan sun tuban ba a tsaya nan ba wa aslahu suka gyara suka gyara halayensu bayan sun gyara da saura wa atasamu billahi suka rike Allah gangamshi kadai ya kare bayan wannan wa akala sudinahum lillahi suka kuma tsarkake addinin su zuwa ga Allah sai sun cika wa'annan sharuɗa guda hudu amma duk da haka qur'ani bai iya ce musu fa ulaika humul mu'minuna ba sai ce me fa ulaika ma'al mu'minina wato har yanzu qur'ani bai gama yadda da su ba Allah karama mu da sharrin munafiki kaji sharuɗan fa tabu wa atlahu wa atasamu billahi wa akalasu dinahum lillahi sai Allah ya ce fa ulaika ma almu'minin to waɗannan yanzu suna tare da masu imani ba ce waɗannan sun zama masu a suna tare da masu imani har yanzu qur'ani yana dari dari saboda kansu koma ruwa Allah ka raba mu da sharrin munafiki sai Allah ya ce wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina bai ce wa sawfa yu'tihim ba maimakon a ce da sannu Allah zai ba su qur'ani bai ba su garanti ba har yanzu sai ya ce suna dai tare da mu'minai kuma wa sawfa yu'ti Allahu almu'minina da sannu Allah zai ba muminai ajaran azima lada mai girma kenan in sun dore to suna nan tare da masu muminai tare da su za a ci wannan da goma shi idan ba su dore ba to dama qur'ani bai riga ba su certificate ba dama cewa fa ulaika ma'al mu'minina kuma wa sawfa yu'ti Allahu al mu'minina ajran azima Allah ka ƙara tabbatar da mu akan ikilasi Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ya ku bayan Allah imani renonsa ake karka yadda kai wasa da imaninka karka yadda ka tambadar da shi yi kokari ka ka tsatsare shi duk abin da zai taba maka imani tattare yi kokari da imanin nan ko da shi ka tsira sauran matsaloli duk in an samu kura a lahira ana iya gyarawa amma idan imanin ne ya samu matsala babu abin da zai iya gyara shi an gane matsalar idan imani ya samu tangarda babu kamar ruwa ne idan riga najasa ta taba sai a kaga sai a sa ruwa sai a wanke ko to idan ruwan ne najasa ta taba fa ya za a yi da me za a wanke shi sai dai a zuba to imani matsayinsa kenan duk wata kura-kura da aka je ta a lahira Allah na iya gyarawa ka dan je da zina da dan cin hanci da rashawa da amma dai aka samu imani garau bai taɓu ba to wannan ubangiji zai duba lamarin in ya ga dama ma ya ce na yafe tafi kawai aljanna in ya ga dama ya ce a ɗan yi branch da kai a wuta a ɗan tsarkake ka a ɗan babbaka ka ganin damar waye ganin damar su ce Allah ka gafarta mana inda muka kusure inda muka gaza Allah ka gafarta mana Allah ba sai an kai mu ta baya Allah ya Allah ka ji tausayi mu ka gafarta mana ya Allah mu ta istighfari mu ta neman gafara Allah amma kan mu yadda aqida mu ta samu tangarra imanin mu kan mu yadda ya samu matsala Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما wannan aya tana daga cikin ayoyi masu sanya zuciya
wallahi duk yadda abubuwa suka yi zafi in ka karanta wannan aya da wasu ayoyi irin ta alqur'ani mai girma sai ka ji sanyi a cikin ranka Allah yana nuna mana irin matsayinsa Allah ba kamar dan adam bane bari ku ji aya Allah ya ce ma yaf'alu Allahu bi azabikum me Allah zai da azabtar da ku in shakartum wa amantum in dai kuka yi mashi abu biyu kuka gode mashi kuka yi imani da shi biyu rak shakartum wa amantum in dai shakartum wa amantum to ma yaf'alu Allahu bi azabikum me Allah zai da azabtar da ku me zai samu in ya sa ku wuta riba me zai ce in ya babaka ku in ji Allah in dai za ku yi masa abu biyu katal shakartu wa amantu ku gode wa Allah ku yi imani sannan ku gode wa Allah in kuka yi wannan guda biyu Allah ya ce ba abin da zai azabtar da ku shi ba kamar sarakan sarakunan duniya bane da masu yin ramuwar gayya masu yin me ramuwar gayya in ya ce zabe ya ce to abi duk inda yan adawa suke sai an karya su sai ayi me umman da sakarci kana fada da mutum sai Allah ya taya ka fada ya karbi fadan ya baka nasara ka ka da shi zabe yanzu kai ne gwamna ko jihar ya bari yanzu gwamnan Sokoto ko Sokoto ka bari ka tafi Gombe in muka ce daga ina kake daga Sokoto waye gwamnan ka sai a ce wane kai saka canja yanzu na baro Gombe na zo nan Sokoto an ce waye gwamna na gwamnan Gombe za a kira na isa in canza to Allah madaukin sarki ya baka nasara yanzu kai nasara yanzu ka yi nasara abokan gaba ka fi ƙarfinsu Allah ya maka yaƙi ya ka da su ya baka nasara wai sai kai ka duk abin da Allah ya maka bai maka gwaninta ba kuma sai ka dawo sai ka bi da kullu bi ta da kullu kana a lissafo mu abi ma'aikata ma'aikata duk wanda aka san ya raba kafa to billahi lazi bai isa ba to akwai ran da kai kuma zaka shiga kabari kuma kai ma ka taba raba kafa ko ka taba saba wa Allah ba to sarakunan duniya su ce ramuwar gayya Allah bai ramuwar gayya ba ta cikin ajanda shi sarakunan duniya su ce azabtar da kai domin su huce su huce haushi Allah bai huce haushi ya azaba abu biyu kawai ya nema a wajen ku shakartum wa amantu in dai kuka yi imani kuma kuka gode wa Allah to Allah madaukakin sarki yace wallahi bai da bukata azabtar da ku ba abin da zai sa ya sa ku auta ba abin da ya dame shi wutar nan sai ya kulle ta ba abin da ya dame shi akwai gingima gingima arna suna nan wa'anda ba sa sallah duk sai ya tara su a ciki ba sai an kai ka ba akwai wanda za ka yi inji Allah wa kana Allahu shakiran za ka ga dan abin da kai wa Allah ibada ya kadan shi Allah ya ce to shi mai godiya ne sai kai masa abu dan kadan sai ya gode ba kamar dan adam bane alima sannan masani ne ya san waye kamata ya gafartawa ya san waye kamata ya rahama ɗaya daga cikin magabata makul yake cewa arba'un man kunna fihi kunna lahu wa salasun man kunna fihi kunna alaihi makul yake cewa abubuwa guda hudu duk wanda ya zama wa'annan abubuwan suna tare da shi to shi zai ci albarkacinsu sai sun cece shi a ranar tashin alkiyama amma abubuwa guda uku duk wanda suke tare da shi to bala'in su kansa zai koma hudu idan kana da su alherin su yana gare ka uku idan kana da su bala'in su yana ina yana kanka wasu ne guda hudu yace farko a shukuru godiya idan ka gode wa Allah kai zaka ci riba kai zaka yi me la in shakartum la azidannakum na biyu al iman imani in kana da cewa zai ci moriyarsa kai zaka ci moriyarsa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum yace na uku shine al istighfar in dai kana istighfari kai zaka ci wato moriyarsa wa ma kana Allahu li yu'azibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azibuhum wa hum yastaghfirun matukar kuna istighfari Allah bai zai azabtar da ku ba na hudu shine addu'a wa addu'a ma yaf'alu Allahu bi azabikum an aka ce in shakartum wa amantum a farkan kuma sai Allah ya ce qul ma ya aba'u bikum rabbi laula du'a'ukum wayannan abubuwa guda hudu matukar karke su to baka tabewa duniya da lahira domin zaka ci albarkacin su amma abubuwa guda uku su kuma in ka rike su to bala'in su kanka zai dawo menene na farko shine almakaru ne almakaru makirci wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli qur'ani mai girma yace makirci fitsarin fako ne idan kai fitsari a fako in ya tartsatsi kanwa zai dawo kanka zai dawo to duk sanda ka zama baka da aikin yi sai makirci wata ran sai ka fada cikin bala'insa in za ka gina rami mugunta bahaushe yace gina shi gajere dan wata ran ko kai za ka fada ciki abu na biyu shine zalunci albagayu qur'ani yace ya ayyuhan nasu inna ma baghayukum ala anfusikum ya ku mutane zaluncin ku akan kanku yake duk wanda ya rike zalunci to bala'in zaluncin kansa zai dawo mun samu guda nawa na uku shine annakasu saba da kawari faman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi duk wanda ya dauki alkawari sai ya saba to bala'in sabawar akan wa zai koma akan sa zai koma da wannan ne makure yace arba'un man kunna fihi kunna lahu wa thalathun man kunna fihi kunna alaihi Allah ka sa su zama lana la alaina subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh shek mamar kabir haruna gombe kenan da Allah Muhammad Ibrahim Sulaiman Kano suka jagorance mu cikin awa daya na karatun da muka saurara da fatan Allah ya saka musu da alkhairi insha Allah in an jima bayan sallar isha'i an goro goron da bawo tara da rabi a malama tala da mai rigami a rufe muna da addu'a
اللهم انت الاسلام والمسلمين وانت الشرك والمشركين ومن اعداء الله واعداء الاسلام والمسلمين آمين.
اللهم اغفر لنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا يا رب العالمين واجعلنا من المخلصين برحمتك يا ارحم آمين الراحمين يا رب.
يا رب العالمين يا اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin